so ka ji da bayani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da dawowa hutu na wannan daura da muke gabatarwa a nan masjidin sahaba a garin baraɗi kenan a jamhuriyar Nijar wanda muna cikin muqaddima lita adwa'ul bayan wannan shine zaman mu kenan na bakwai kenan eh mun tsaya ne a safha ta biyu. za mu tashi wajen fadar mu'allif wa min amfilatihi qawluhu ta'ala haka ne ko malam yace to wa min amfilatihi yana daga cikin misallansa ad-damir yarji ila al-mawsul a samu ibham bi sababil wato silati al-mawsul qawluhu ta'ala inda Allah yace wa tukhfi fi nafsika kana boyewa a cikin ranka ana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam mallahu mubdihi abinda Allah zai bayyana shi suratul ahzab aya ta 37 fa innahu to shi a wannan wurin Allah huna anan abhama ya kawo shi a dunkule hada alladhi akhfahu sallallahu alaihi wasallam abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya boye fi nafsihi a cikin ransa wa abdahu Allah Allah ya bayyana shi walakinahu sai dai shi Allah ashara yayi ishara ila anna al bihi abinda ake nufi da shi zawajuhu zainaba binta jahshin zai auri zainab bintu jahsh haithu aw uhiya ilayhi zalika domin an yi mishi wahayin wannan wahiya fi zalika alwaqt ita a wannan lokaci tahta zaid bin haritha tana karkashin zaid bin haritha kinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tabannin shi ya ce dan sani to kuma an nuna mai tabanni za a bata shi sai aka ce zai aure ta wannan kuma sai zama to nauyi gare shi domin al'ada a cikin mutane tana da matsala ko da an sa abu gaskiya ne in ba al'adance shi ba sai da manto matsala malin ya ce li anna zawajahu iyaha auren da yayi mata huwa alladhi abdahu Allah shine abin da Allah bayyana bi qawlihi falamma qada zaidun min hawataran lokacin da zaidu ya biya bukatar sa ya ƙara biyan bukatar sa da ita ma'ana bai da bukatar ci gaban zaman aure da ita zawwajnaka ha sai muka aurar da muka aura maka ita سورة الأحزاب آية 37 وهذا هو التحقيق ما لا يتي هنا إتتي مغانا تبتتا في معنى الآية أتكلم على الآية الذي دل عليه القرآن وأن القرآن يمنون وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلم وأن شيء ذاتي دا مسأين منذ صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يتي وبه تعلم وأن لذاك سنتي أن ما يقوله كثير من المفسرين abinda da ya dama daga cikin malaman tafsiri suka faɗa min annaba akhfahu fi nafsihi sallallahu alaihi wasallam abinda ya koyi a cikin ransa manzo Allah kira da abinci Allah su tabbata a gare shi wa abdahu Allah Allah ya bayyana shi wuqu'u Zainab fi qalbihi suka ce wato abkuwar Zainab a cikin zuciyarsa wa mahabbatihi sai ya kaunace ta mahabbatihi la hakinan ya sota wa hiya tahta Zaid tana karkashin Zaid wa annaha cewa ita sami'atu taji ta ji shi ƙara ya ce subhana muqallibin qulub an gari ko kenan tsarki ya tabbata ga mai juyar da zukata kenan Allah yana juyar da zukata abinda baka so ka koma karami kana kaunarsa kafin ta auri zai baya kaunarta daga baya kuma sai yana son ta suka kawo wannan ko subhana muqallibal qulub ila akhir qissa har zuwa ƙarshen qissa malaka fa innahu dukkan wannan wato kulluhu dukkan shi la sihhata lahu babu inganci gare shi wa dalilu alayhi dalili akan wannan anna Allah Allah subhanahu wata'ala lam yubdi bai bayyana ba min zalika shay'an daga wannan abin da suka faɗa wani abu ma annahu sarraha tare da cewa Allah ya faɗa karara bi annahu mubdi ma ma akhfahu zai bayyana abin da manzo ya koyi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sira da abin Allah subhanahu wata'ala gare shi malam ya ce wasa tara za ka ga insha Allah in Allah ya so ta haƙiƙal maƙam tabbatar da matsayi wato wannan matsala kina a tantance ta fi hadhihi almas'ala a cikin wannan matsala fi suratul ahzab a cikin suratul ahzab kuma Allah ya kaddar ma da ya fassara suratul ahzab ya kai karshen wannan aya kinan da yace mallahu mubdihi tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi ya boye shi to in ba a bayyana shi ba sai aka ce ya ce kamar son ta ne ya zo mishi shi ko Allah ya nuna aurenta ne zai yi to jira kaga sai mu gaskata alqur'ani ko mu rinja da magana alqur'ani akan wata magana ban sani ko mun fahimta ba to wannan kaga ibhamu ne bai ce wa tukhfi fi nafsika zawajaha ba sai ce wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi dan yau ka abin Allah zai bayyana shi irin waɗannan ayoyi za ku ga suna da alaƙa da isma ta annabawa akwai bincike mai tsawo gari ba cikin ashafa da qadiyya da waɗanda suke ganin annabawa suna iya aikata kaba'ira da waɗanda suke ganin annabawa ma suna iya kafirta kamar hashawiyya wal iyadu billah su kawo wasu ayoyi fa wa kazahu musa fa qada alayhi ya kashe mutum wane ne wane ne suna kawo su wa asa adamu rabbahu fa gawa da sauransu mas'aloli ba su yawa babu lokacin da za mu kawo su an gane ko amma dai dukkan wannan da wajen annabi yusuf wala kan hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhan rabbih wasu malamai sun ce bai ma so wannan bashi annabi yusuf wasu suka ce a dan adam ne wannan abin ya zo a zuciyarsa amma Allah ya tunkuɗe shi in ka diba cikin alqawaidul ihsan na Sheikh Nasiruddin Sa'di ya kawo bayani akan wannan mas'ala da wurare cikin tafsirin sa tafsirul karimur rahman fi tafsiri kalamul mannan a irin waɗannan wurare na ismata al-anbiya cikin kisa annabi dawud a cikin suratu sa'ad da sauransu za ka shirya kawo irin wannan shin ba abin bai zo a cin zai ba ko ko ya zo amma allah ya warkar da su daga ganuni na malamin malam ya ce to wa misalul ibham akwai ibham abin da ya zo a dunkule fi ma'ana harfin a cikin ma'anar wani harafi qawluhu ta'ala faqad allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzikta ku suratul munafiqun ayatan goma fa'in da rabata min domin lafazi na min fihi a cikin wannan nassi kenan don bai ce fiha baka ce aya a fihi an nassu ake nufi littaba'idi tana nuna sashi walakin hadal ba'adu sai dai wannan sashen almaglulu alaihi wanda aka yi ishara zuwa gare shi bi harfin taba'id da harfi na taba'idi almamuru bi infaqihi wanda aka yi umarni da a ciyar da shi mubhamun huna ya zo a dunkule sashen abin da muka arzita to nawa ne shi rabi ne ko kaka wa qad bayyana hu ta'ala Allah ya bayyana shi qawlihi inda Allah ce wa yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar kam za su ciyar ma tana ilmantuwa wato da ita da ma za sai a hada su a ce ma za maf'ulun bihi gaba daya ko ko a ce ma ita ce mubtada za khabar al-jumla al-ismiyya gaba daya maf'ulun bihi bai hata ma za yi fi kuna bi za su ciyar kulil afu ka ce al'afu al'afu kenan akwai ƙira'a akwai ƙira'a yin fi kuna al'afuwa an gane ko al'afuwa to sannan kuma ƙira'a ta abu amur ibn al'ada kulil afu da zamba a koma cikin abdurrul masul fi ulumil kitabin maknun da albahrul muhit da irabul qur'anil karim wa sarfuhu na mahmud abdurrahim safi da kuma irabul qur'anil karim wa bayanuhu da muhammad muhiddin darwish sai kaga yadda ake irabin qira'o'in da tawjihin su ina fata an ko ka koma cikin qala'idul fikr fi tawjihil qira'at al-ashr ala ayyati hal qira'o'i ne qulil afwa in za a wuce ko kuma qira'atu abu amr qulil afwu in za a wuce domin in za a tsaya ba a gane bambanci ko ba haka ba al-aya suratul baqara aya ta 219 wal afu abinda ake nufi da al afu nan ba yafewa ba az-za'idu ala al-haja abinda yadda'u akan bukata ad-daruriyya ta dole wasu tara idahu za ka bayanin wannan fi awwal suratul baqara a farkon suratul baqara insha Allah ta'ala in Allah ya so wannan kuma akwai iskali da kashin sa da abubuwa masu yawa daga ciki an ka ce wa mimma razaqnahum yunfiqun to kuma sahabbai an yabe su da cewa suna bada abin da suke da bukata wa yunfiquna ala anfusihim wa kana bihim khasasa kuma yace walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa lam yuqtiru aw taqra'a to ga su an ce ibadur rahman kuma idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa lam yuqtiru kuma su sahabbai an ce wa yunfiquna ala anfusihim shi su ba su ce ibadur rahman iska malamai suke cewa sun bayar ba laifi bane ka bada duk abin da kake da shi in kana da usul usul istifma mutum yana da miliyon 100 sai ya bada su don Allah amma yana da gidajen da ake masa haya a wata ɗaya kuma sai samu su kuɗi cikin da harkokinsa ba laifi amma ba wai ka haɗa gidajen da kuɗin ba gaba ɗaya ka bayar kai ka shiga bara ba a da wannan ban sani ko mun fahimta suna da gonakai suna da harkokinsu kiran don sun ba da dukiyarsu gaba ɗaya ba matsala kuma suna da wani abun da ke kawowa don a yi hata sannan cikin wannan ayar farkon ta yi sa'adunanka anil khamri wal maisir kun fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas akwai qira'a ta kisa'i da hamza kun fihi ma ismun ismun kathir takkaje ce kathir kace kuskure cikin su akwai zunubi mai yawa kabirun mai girma don su irin zunubi kathirun kuma akwai zunubi mai yawa don cikin su kowanne yana haifar da zunubai masu yawa giya tana sawar kai abubuwan da musu dace ba kaje ka kabe wani da mota ko ba karɓar ka zagi mutane ka yi abubuwan da musu dace ba ita ma casa in kana yin ta za ka ci dukiyar mutane za ka tozartar da iyalanka Allah ya kyauta wa min anwa'il bayan yana daga cikin bayani fi hadal kitabin mubarak a cikin wannan littafi mai albarka bayanul ijmal a bayyana abin da ya zo dunkule a jumlace bayan kenan bayanul ijmal al-waqi'i wanda ya afku bi sababi ihtimalin fi mufassirin dhamir saboda abinda ya zo wajen fassara dhamiri yana iya daukar halaye daban-daban shine ihtimal wa huwa kathirun ma la yace to wannan kuma yawa gare shi cikin alqur'ani kaga mun ga dai kai bincike kan shi farko alqur'ani zuwa karshe ya zama bincike wa min amsalatihi misali irin wannan qawluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala fi suratul adiyat a cikin suratul adiyat wa innahu ala dhalika لشهيد سورة العاديات آية بكر مالك يتشف فإن الضمير شي ضميري يحتمل أن يكون أعيدا إلى الإنسان تنا يوعد في الآن أدم وأن يكون أعيدا إلى رب الإنسان ومن يكون ضغ أبنجز آدم المذكور في قوله وأن أنك فلا إن الإنسان لربه لكنوت قال أنكاو الإنسان كما أنكاو ربه سيأنك ولكن النظم الكريم سيدي آر جير ayoyin alkur'ani da kalmominsa ya dullu yana nuna ala audihi ilal insan a mayar da shi zuwa ga dan adam wa in kana huwa al-awwal duk da yake lafazin dan adam shine na farko fil lafzi a cikin lafazi da anka ambata a ka'idar lahu sai a ce ad-damiru yarja ila aqrab mafkur to ba kowane wuri bane ka'ida ce ana yin istisna'in ta bi dalilin qawlihi saboda dalilin fadar Allah subhanahu wataala ba'da bayan wannan wa innahu li hubbil khairi na shadid na fatan kurci to tun da an ce innal insana li rabbihi lakanud damirin sai aka ce wa innahu ala zalika la shahidun to an mai da shi zuwa ga dan adam wa innahu li hubbil khair la shadid duk damiran su zaman to ga abu da suke koma amma an ka ce wa innahu ala zalika la shahidun shi na koma zuwa ga Allah wa innahu li hubbil khair la shadid ne koma zuwa ga dan adam akwai dan ma'anar tafkiki an samu bambanci to shi yasa wasu malamai suka mayar da shi zuwa ga al'insa fa innahu lil insani bila niza kenan inda aka ce wa innahu li hubbil khairi la shadid yana da son dukiya na alkhairi ana nufin dukiya malam malam yace fa innahu lil insani bila niza in damiri yana komawa zuwa ga dan adam ba wani sabani wa tafriqu ad-dama'il arqaba ad-damirai yaj'al bij'al al-awwali lir-rabb ko bij'al al-awwal yadda ka ga dama ya halatta بجعل الأول كو بجعل الأول للرب كما إذا ضميري نفرقو قال الله والثانية أن قال كوكو والثاني إنك يجرى للإنسان كما إذا سوى قال آدم لا يليق بالنظم الكريم بيناتي نسآلي إلى القرآن من المعنى وانا شيء لأبنى ما لا يتبشي صبر المصدر يعمل عمل فيه أنا زي كمال in ka gada ba ka yi irbafa in ka gada ba kuma ka yi aikin shi eh ina yi tafriqud dama'ira ko tafriqud dama'iri duk da bi ma'ana ta farraqa dama'ira ana faɗa haka nan al-masdar ya'mal amalu fi'lihi alaji kammala in ji sakkwatawa suke ci alaji kammala ta wannan ke amma ba matsala ni dai a fahimta ta wallahu alam idan alkur'ani yana ba da ma'anoni duk suna ɗauka babu wata matsala in an ce wa innahu ala zalika la shahid dan adam mai shida ne akan butulcinsa shi da kanshi na shida akan wannan ko ba haka dan bane ba laifi bane akwai dalilin su dan adam yana nuna cewa shi ne butulci ko bi lisanil maqal ko bi lisanil hal ko ba haka dan bane wani lokaci ya faɗa ya nuna ban gode ma Allah ba haƙa shukri wani lokaci kuma a cikin aikin shi na nuna ya kafirce mai abuturce mai iman Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mutunci ko kuma a'a wa innahu ala zalika shahid Allah mai shida ne akan zaluncin dan adam a duniya da lahira innal insana la zalumun kafar hadhihi shahadatu min Allah ala anna al insan lakanut ba laifi ina fata mutunci wadannan maganganu ba su karo da juna ba illa dai nan khilafu tanawwu ne domin waccan bata ci karo da waccan ba to sai a zaɓi wanda ya fi inda sun ci karo to sai an rinjayar da wata magana akan wata in ya zama to khilafin tabab je ko? malam ya ce wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'ukan bayani allati tadammanaha hadha alkitab almubarak wanda wannan littafi mai albarka ya kumsa an yuzkara shay'un za a ambaci wani abu fi maudu'in a wani abu a wani wuri ko wata aya ko wani nassi thumma yaqa'u su'alun anhu sai a yi tambaya a kansa wa jawabuhu fi maudu'in akhar amma amsar sa ta kasance wani wuri kenan duk inda ka ji tambaya cikin qur'ani yana yiwa an ambace ta sai a ambaci amsar ta ka qaulihi ta'ala kuma inda Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kuma ka rabbani godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ko dukkan jinsin yabo da abin da dukkan jinsin yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wataala suratul fatiha ba da yake fa innahu lam yubayyin huna ma mal murad bil alamin ba abaina bi aklihi da al alamin ba walakinahu waqa su'alun anhum tambaya ta zo akan su al alamin kalma ta al alamin wa jawabun fi mawdi'in akhar amsa sai ta zo wani wuri wa huwa qawluhu ta'ala شيء فضل الله سبحانه وتعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض ما بينهما سورة الشعراء آية 20 da uku zuwa gaba malama har da alqur'ani suke cewa cikin qur'ani babu inda qala sun ka zo guda tara jere sai cikin suratul shu'ara tun daga qala fir'aun wa ma rabbul alamin kafin qala ta karshe guda tara ne akwai jere ka lissafa ka gani in sun wuce tara ka ga ya mana in kuma ba su kai tarba ko ka gaya da malamai da suka ce ni na faɗa malam yace to wasu alu fir'aun tambayar da fir'aun yayi hada wannan la'anahu Allah Allah ya la'ance sa wa in kana fil asli duk da yake asalin tambaya anar rabbi ne jalla wa ala ya tambayi waye Allah faqad dakhala fihi al jawab amsa ta shiga anil murad bil alamin game da annabi talikai da talikan kama tara kamar yadda kake bin kenan shi asalin tambayar da fir'auna ya rabbul alamin da tambaya amma sai aka bashi amsa tare da rabbu da kuma al'alamin da tare an gari ko kuma cikin qur'ani sai kaga wani fir'auna lokacin fir'auna ce famar rabbukuma ya musa to kaga ma lil aqil man man lil aqil ma li ghayr al aqil to me yasa ya bambanta sai ka karanta yadda ake hada kissoshi kadiba cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha li muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi a cikin suratul a'raf da kuma ina ganin cikin suratul taha in bambanta ba ko su'ara ya kawo waɗannan ka'idodin na cin yasa ke shi suka bambanta sannan ka karanta at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadil samar ra'i a cikin karshen littafin sa al-hashdul fanni ya kawo wannan mun ji wannan ko tana yiwa wani lokacin ya ce man rabbul alamin wani lokacin ya ce ma rabbul alamin wani lokacin ya tambayi zatin wani lokacin ya tambayi sifofi domin in ka ce man zaidun kana tambayi zatin sa ma zaidun kana tambayi sifofin sa wasu malamai su ce a'a shi fir'auna ai ba da yaren larabci magana nan sai Allah hakaitu qissar ina fata an fahimci ni da yaren larabci kina an samu bambanci shi yasa sai qur'ani ya tafannan fil uslub wadansu malamai suka ce a'a ya tambayi Allah ne da sifofin Allah a lokaci daya amma saboda hikima ta Qur'ani kissoshin ya rarraba su saboda kowace kissa tana zuwa a cikin sura wani lokacin a kawo ta mufassala wani lokacin a kawo ta bi ijaz takaitatta saboda maudu'in sura yana da alaka da wannan kenan yana yawa lokaci guda tambaya yana lokaci a a ai ba lokaci guda suka tattauna ba wani lokaci ya ce man wani lokaci ya ce ma duka sai ka san irin wannan saboda shi'o'i ne za a iya zuwa da su Allah ya taimake mu kuma al'alami ne daga al'alama ne ga Usman bin Affan li'an al'alam alamatul alamu judi yana nuna akwai wanda yi shi ita duniyar kenan ko halittu wa min amsalatihi yana daga cikin misallan shi qawluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala maliki yawmiddin Allah shi ne mamallakin ranar sakamako ko maliki yawmiddin ko ba ka da bane imam asim da imam al-kisai da khalaf da yaqub su suka karanta maliki yawmiddin sauran qurra guda shida suka karanta maliki yawmiddin ba wani kuskure suka karanta su qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas qul illahumma malikal mulk malik malik kusun zo sai dai suka ce malik ya fi karfin ma'ana saboda an ce malikal mulki shi kan shi mulkin Allah ke mallaka shi wasu suka ce a'a maliki ya fi karfi domin sarki da mai dukiya in an ce malikul mal wanda ya mallaki dukiya maliku kuma sarki sarki ko ya fi mai dukiya aka ce mai laya mai laya kiyayi mai zamani dan mai kudi kiyayi dan mai mulki in baka so kudin uban ka su kare mai mulki sai cire sadaka kai abinda baka so suka ce maliki ya fi karfi sai ba da mulki su to in a ma'ana ne ta larabci tunda dukkan kawo ayoyi ka'ida suna cewa ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk lokacin da aka ƙara haruffa to ma'ana za ta ƙaru kuma tafi ƙarfi sai ka to ko a ce istifna'i ne banda wannan wuri don malikal mulk ya fi ƙarfin ma'ana bisa ga malik ina fata ana fahimta ta malik ya fi ƙarfin ma'ana an gane ko wasu ka ce a bar shi malik ya fi ƙarfin ma'ana wasu ka ce a game da haƙƙin allah ba a faɗar irin wannan ba sani ko mun fahimta ba wallahu a'lam malam yace to fa innahu shi Allah lam yubayyinhu huna bai bayyana bi akan da yawmiddin ba ma annahu waqa su'alun anhu tare da cewa an tambayi wannan wa jawabun fi mawdi'in akhar kuma amsa sai ta zo a wuri wa huwa qawluhu shine fadar Allah wa ma adraka ma yawmiddin thumma ma adraka ma yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah shine yawmiddin daga na tarbe ta kamu na fata an fahimta sai dai anan da an ka ce maliki yau middin allah shi ne mai mulki a ranar sakamako to ranar da ba su haka kowa ba ke mulki allah ke mulki amma a nan duniya ya ɗanɗan ma mutane har suna ganin sun yi allah ba to ya haka taicin kiyama zai ce limanin mulkul yau sai kowa shi shi na fata an fahimta nan abbar sai ka karanta almafahim مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة المساوي ده الأدنى ده القطعي ده الظني ده موانع اعتبار مفهوم المخالفة duk wanda ana bukatar shi cikin tafsiri da sauran abubuwa Allah ya kyauta kina dai ranar sakamako ita ce yau mala tamliku nafsun li nafsin shay'a wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'i na bayani allati tadammana hadha hadha al-kitab al-mubarak abinda littafi mai albarka ya kumsa wannan littafi mai albarka an ya kuna zahiri ya kasance zahiri almutabadir abinda yake gaugawa zuwa min al'aya daga aya bi hasbil wad'il lughawi ta fuskar asalin wato yaren lugha gaira muradin ba shi ake nufi ba kaga sai ka dauki lugha gashi amma shi ba shi ake nufi ba amma bi dalilin qur'aniyyin akhar sai a nuna maka akwai wani dalili na alqur'ani wanda yake nuna ba shi ake nufi ba ala wato larabcin ala anna almurada ghayruhu wani shi ake nufi wa misaluhu tamkarsa allahu ta'ala inda Allah ce at-talaqu marrata saki shudi biyu ne kaga kace shudi biyu ko mun ce uku ne ko ba garba ne kun daga shi zahiri ya bayyana in ka dauki lugha suratul baqara aya ta 200 da ta 29 al-aya fa inna zahirahu bala yace zahirin wannan an gane ko al-mutabadir minhu wanda yake gaugawa zuwa cikin kwakwalwa anna talaka cewa shi saki kulluhu dukkan shi mahsurun za a takaita shi fil marrataini a cikin shudi biyu walakin lahu ta'ala sai dai Allah ya bayyana Allah ya bayyana madaukakin sarki annal murad abinda ake nufi bil mahsur da an ka kayyade shi fil marrataini da shudi biyu ko so biyu ko karo biyu khusu khususun talaki shi ne saki allazi tabliku ba'dahu ar-raj'a wanda ana da damar a dawo da mace kin bi qawlihi da Allah ce fa in tallaqaha idan ya sake ta fala tahillu lahu min ba'd ba za ta halatta gare shi ba bayan waɗancan saki biyu sai an ka ce min ba'd ba ce min ba'd ba saboda in an ka shafe mudafun ba'd sai ta koma min sai ta koma wato mabni mamnu'u min as-sarf ba a cewa min ba'd sai an ambata mudafun lillahi al-amru min qablu wa min ba'd to kina an shafe mudafun amma min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat saboda mi saboda an kawo mudafin to kenan min ba'du ay min ba'd al marratayn hatta tankiha zawjan nabi eh eh haka eh ai shi in ka samu mugun labi ba hunta ita ta fasa sura da karfi cikin ilimin nahwu ibn hisham al ansari eh kudda katrun nada wa kullu sada yawwa to fala ta ilu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra ba ta halatta sai ta aure wani maganar mafhumu shar'i yace fa in tallaqaha fala ta ilu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra aya ta 230 an gane ko kuma hatta tankiha an ka ce sai ta aura da wannan da wasu malamai suka ce ashe mace tana iya aurar da kanta bai ce hatta tunkaha ba wannan sai aka ce musu a'a annika wani lokaci ana hankalta mace ta yadda ta yi auren to sai a ce tankiha amma ba wani tana ibada da kanta ba sannan ana nan ce in an sake ta zan zawara ita ko zawara ba auren da ita sai da ni sai da yardarta mas'ala ta shabani tsakankanin jamhur da hanafiya su ko sun ce mace tana ibada kanta aure ayi ta ta kare ya ce za a dauko wannan tura sai su dauko wannan mazhaba yan mata su ta ba da kansu su ce a sun yi aure iyayen su ba ba su da labari kaga zina sai ta yi an gane ko dalili kuma Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kakku auri mushrikai sai su yi imani banda ahlul kitab wala tunkihul mushrikina sai ce kakku aurar domin nakaha ya aura an kaha ya aura to wala tunkihu kakku aurar ya nuna mace sai an aura da ita duk wani tawili da ayi da ba za a yi da shi saboda ya saka mana su shi ayyuma imra'atin nakahat غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل حديث عمر بن عائشة رضي الله عنها وما كان من الجمهور هو راجح لدفع الفساد ta tun kuɗi banda a cikin al'umma don haka nan ne ‘yan mata su duk ɗakunan maza su samari su ta zira su ce a ta ba da kanta to waye gane yadda an kai sai dai in an yi auren an hayayyafa nan ne malamai su ce to dole a tabbatar da auren domin su ɗa'yan haka za a ce ba an ce babu auren kuma wani lamari ya zama sha'ar samu banna ce ta rike ta abu sai dai a nemi maslaha mun gane wannan bikin ko yawwa kuma a kawo shi ba a ita aisha ta taɓa mace ce ta ba da auren mace an gane ko ba tare da namiji ba sai a ce a'a shi za a aiki da riwayar rawi koko da aikinsa amaluhu za a gabatar su koko riwayatuhu riwayatuhu muqaddama na ba ta amince kuma nan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za a dimi mutumin banza mutum da Aisha ta dimi mutumin banza ta ba da auren dan uwarta zuwa gare shi Allahu ta'ala a'lam malai yace min amsalatihi na daga cikin misallansa sannan kuma da aka ce hatta tankiha sai ta aure ba ana nufin a daura aure ba kawai sai ya shiga da ita hatta ta duqi usailatahu kamar da cikin hadisi da manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane ko sai ya yi kwanciya da ita kuma idan mutum ita ta yi niyya aure shi ma ya niyya aure ba wai a ba mutum kuɗi ba bayan an saki mace su uku ya aure ta da daddare ya sake ta nan ba ta halatta ba ga miji amma in ya aure ta shi yana da niyyar sakin ta ita ba ta sani ba amma ya shiga da ita shin ta halatta ko ba ta halatta ba ko ko in ya aure ta ita tana niyyar dama ta kashe auren amma ya kwanciya da ita amma shi bai sani ba yaya za a yi aure jamhur suka ce babu wannan aure tun da shi ne ita ko bangare shi ko bangare wadda su malamai suka ce a auren akwai shi amma sun aikata zunubi shi ne ake kira manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin hadisi la alal mahul muhallil wal muhallal lah Allah ya la'anci wanda yayi aure dan ya halatta wa mutum mace da wanda kuma aka yi auren da halatta mishi in dukkan su sun sani sun yi tarayya a ciki kaga har matar da ta yi wannan aure ita ma sai su cikin wannan la'ana ko da ba a faɗi ta ba ko haka ba kuma shi wanda aka ɗauka akwai masu irin wannan sana'a su jira suka wani mata ta yi wuta abin rikicewa wuta suke uku ko ba ka nan ba to su zo sai su halatta wa mutum ita a ba su kuɗi sadaki wani in ya aura ya ji daɗi ma sai ya riki sai a haɗin gidan alƙali da wajen shari'a ci mata ta tare ba shi kuɗi ya aura kuma suke yaƙi ya kaga aiki ya koma samu malaman fikin suna kiran shi a taisul musta'a bunsurun aro an are shi ne don ya yi barbaran mace ya haɗa ta wani ita allah kai mana sai akwai maganganu daban-daban malam ya ce to min amsilatihi yana daga cikin misallansa قوله تعالى فدر الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم ككو كسنت دوكيان مرايا الا بالتي هي احسن سيد ابين ده يفي حتى يبلغ اشده حسيات مكرفنسا سوره الانعام ايه 152 فان المتبادر ابين ده غوغاوا زوا ككلوا من مفهوم الغايه daga mafhumi na gaya da anka ce hatta kenan sai ta kai wannan wuri an gane ko kenan gayar an fahimce ta annahu idza balagha ashuddahu in ya kai girman sa fala mari abin qurbani malihi ba da fi a kusanci dukiyar maraya bai ghairi lati hiya ahsan ba da wanda ita ce mafificiya ba ba da yace walakin da sai dai shi ta'ala Allah ukun sarki bayyana ya bayyana annal murad bil ghaya abinda ake nufi da ghayar an ce hatta annahu in balagha in ya cimma wannan yudfa'u ilayhi maluhu za a ba shi dukiyarsa in unisa min hurush in an fahimci an hankalto an tsinkayi a rushd shirya da shi wa zalika fi qawli wajen fadar Allah subhanahu wata'ala hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilayhim amran ba su za a yi ba wai kusantar dukiyar za a yi ba na fata an fahimci to na inda bari ya kawo الطلاق مرتان اكو مساله مطلق da muqayyad an gane ko akwai mutlaq da muqayyad suna da hali guda hudu an yattahida fil hukmi was sabab wa an yakhtalifa fil hukmi was sabab wa an yattahida fil sabab dun al hukm wa an yattahida fil hukmi dun al sabab babu lokacin bayanin su ka koma cikin مذكرة في أصول الفقه لشيخ العلامة القرآني محمد الأمير الشنقيطي كما تكون دراسات في أصول التفسير نا أستاذ الدكتور كبير يونس بروفيسور تفسيري نجرين كانوا أتكون البابنا المطلق والمقيد ذاك دون بياني من جوانا لتوكو كوكا كما تكون دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمير الشنقيطي أتكون سورة المجادلة وسورة المجادلة أكاو ونن بياني كوكما لتوكو أصول الفقه ونن مثالي لكم نباكي kenan lugat ba ta aiki a ce hatta ya buluga shuddahu za ka iya taɓa dukiyarsa in ya balaga a a ba haka ake nufi ba don in ya balaga ma ya san komi a ya taɓa dukiya kai bala'i ne nan ya ga wata ba aiki da mafuminsa suna daga cin mawani a itibar mafumin musamman ومن أنواع البيان ينرجع أنه أكم بياني التي تضمنها هذا الكتاب المبارك wanda bayani bayanai wanda liwan littafi mai albarka ya kunsa an ya kula ba'adul ulama sashen malamai ya faɗi wata magana fil aya a cikin aya kaulan kine ya faɗi wata magana an ya kula kaulan yace to wa yakunu fi nafsi aya sai ya zamanto a cikin wannan aya qarinatul akwai wata alama ta dullu ala butlani zalikal qawl wanda take nuna wannan magana ba gaskiya bace wa mithaluhu misalin wannan qawlu abi hanifa faɗar abu hanifa rahimahullah Allah ya masa rahama ya ce innal muslima yuktalu bil kafir in musulmi ya kashe kafiri ana kashe shi addimmiyi wanda ke kafiri na amana ba kafiri na yaƙi ba shi na yaƙi a bangancan ba da wato a kashe ko a biyaniya matsalan ma da ya ce misali ƙa'ilan da ya ce inna zalika wannan hukuncin da ya fitar dalilinsa yufiduhu abinda ke nuna shi umumun nafsi an gane ko da an ka ce annafs ya haɗa dukkan rayuwa min nafsi da rai fi qawlihi inda Allah ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni an kai ma dalil damma bin da yake imamu nafi ya karanta wal udhuni mata sukuni wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas sai ka ce anna an-nafsa bin nafsi ina fata an fahimci gane ko muna da kira'o'i daban-daban idan muka duba annan nafsa bin nafsi walla aina bil aini na fata hukunci in muka duba wasu karanta daga wala ainu bil aini sun kai mata domba kamar imam al-kisa'i shi zai ce annan nafsa da nafsa ce wal ayyu bil ayyu har zuwa karshe istinaf ke wa qara ibn kathir kuma da abu amr ibn al-ala da ibn amir da abu ja'far sun karanta wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni an gane ko wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni sai sun karanta wasinnu wato wasin bisin bisin wasin da bisin ne wal juruha sai suka karanta wal juruhu qisas su wajen juruhu ibn kathir da abu amr ibn al-ala da ibn amir da abu ja'far duk dai istinafi ne dan ka sani akwai kira'o'i to wannan aya tana daga cikin shar'u man qablana shari'a waɗanda suka gabace don an ka ce fiha cikin at-taura to za mu yi aiki da ita kuma da mu aiki da ita akwai mas'ala shar'u man qabla na da hali guda uku idan Allah ya ambaci abin shari'a ne na waɗanda suka gabace mu kuma ya nuna shari'a mu ce to magana ta ƙare ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl ko ba a kawo annan nafsu bin nafsi ba mun samu wannan ma'ana cikin qur'ani wannan shi ne in ya zama to kuma an ce shar'i ne nasu amma mu ba a shar'anta mu shi ba shikenan rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim wa yad'u 'anhum asarahum akra'at ibn 'amir nan asar an dauke mu da su ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم إن جاء النبي عيسى cikin surta al'imra kenan wannan ya an ce an ɗauke mana kuma babu matsala to sai wanda ya zo mu ba a ce an shar'anta mu da shi cikin alkur'ani ba kuma ba a ce an ɗauke mu da shi ba nan ne ake saɓani sai malamai su fito shi ma za a yi aiki da shi domin allah bai kawo shi ba sai don mu ɗauki wa'azi daga ciki laqad kana fi qasasihim a'ibratun li ulil albab in na kwarai ne mu ɗauka in mummuna ne mu nisance shi ba haka mu fahimci mas'alar da kyau سورة المائدة آية 45 الآية فإن قوله تعالى لمن فضل الله سبحانه وتعالى في آخر الآية أكرشان آية فمن تصدق به وندي صدق به da abin da aka mishi in wanda aka kashe ne ɗan uwan shi ne za su yafe in kuma wanda aka yi ma'aruni ne shi da in yana da yana iya yafewa an gane ko wasu kace faman tasaddaqa bihi wanda yayi sadaka da da yi masa kisasi yanzu ya kawo kansa amma wanda fassara ta ba'ida ce fa huwa kaffaratullah to wannan kaffara ne gare shi in yayi sadaka da domin da aka yi masa ko kuma ƴan uwanshi sun yafe diya wanda in ya mutu ai ba wajen shi a ce su sadaka sai dai su su yafe al'ada malam yace to wannan qarinatul ala adami dukhulil kafir wannan yana nuna cewa kafiri bai shiga ya anna sadaqatahu domin an sa da kafiri yayi to sadaka shi la takfiru anhu shay'a ba ta amfani da shi da komai ba ta wato kankare mishi ɗansu zunubai ko ta zansa biyar Allah ya kankare masa zunubai ƙarinar da ta nuna cewa magana abu hanifa ta babu ta idla ya latan faɗul a amalu saliha ayyuka na gari ba su da amfani ma alkufur tare da kafirci malai ce kamar satara ta haƙiƙahu game da zaka ga ingancin wannan ko tabbatar da wannan matsala ko tantance ta filma idan ta a cikin suratul ma'ida insha Allah ta'ala in Allah ya so kuma malam ya kai surutul ba'ida ko Allah ya bashi ikon yayi bayanin wannan wa min amsalatihi yana daga cikin misalan shi qaulul hasan al-basri magana hasan al-basri rahimahullah yana cikin kibarut tabi'i wanda kuma matar manzo sallallahu alaihi wasallam ummu salama ita rikon sa innal murad bi ibni adam abinda ake nufi da ƴaƴan annabi adam fi qaulihi wajen fadar Allah watlu alaihim naba ibni adam bil haqq ka ba su labari ƴaƴan annabi adam guda biyu ibnai adama asalin shi ibnai ne sai aka shafi nunun lil idafa dama da musanna da jam'u mudhakkarus salim dan aka idafa ana shafi nunu ko baka da bani muslimu makkata ba a cewa muslimu na makkata sai a shafi nunun lil idafa muslimai makkata ba a cewa muslimai ne makkata mun gane wannan to ibnai adam kenan ibnai ne na sai aka shafi dundun idafa annahum mulaqu rabbihim a ce mulaqu na rabbihim kuma mulaqiyuna na an shafi ya'u domin mulaqi akwai aiki mana to wato alaihim na ba'dani adam bil haqq ka ba su labarin ayat annabi adam bil haqq da gaskiya ba ana nufin cikin qur'ani da in ba a ce bil haqq ba ba gaskiya bane nan litta akid na duk kisoshin da qur'ani ya zo da su bil haqq in qarraba qurbanan lokacin da suka wato kusantar da abin kusanci na an ce qurbanan ba a ce qurbane ne ba saboda jinsin an ka hankalta ba ko ne ya kawo daga cikin su suratul ma'ida aya ta 27 malam yace to hasan basri sai yace kenan innal murad bibnai adama rajulani min bani isra'ila mutum biyu ne daga cikin bani isra'ila ba ai annabi adamu na tsako bane mara yake fa inna qawluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala fa ba'atha Allah ghuraban sai Allah ya turo hankaka ya bahasu fil ardi yana tonu yana bitawa kenan yana yin rami fil ardi a cikin ƙasa li yuriyahu dan ya nuna masa kaifa yuwari sau'ata akhi yaya zai tufatar da al'aura ɗan uwansa ma'ana ya suturta shi ke ya masa kabari domin an kira al'aura sau'a domin duk mutum da ke da fitra salima yana bakanta mishi ne a ga al'aura shi ya su uhu kenan annabar ilaiha suratul ma'ida aya 31 malam yace to wannan dalilin ala anna zalika waqa'a fi mabda'il amr wannan yana nuna cewa fi mabda'il amr a farkon al'amari aka samu wannan qabla an ya'lama an-nasu kafin mutanen su san dafnal mauta da ake turbuɗe matacce domin da bani isra'ila ne mali yace amma fi zamani bani isra'ila a zamanin bani isra'ila fala yakhfa dafnul mauta ala ahad a zamanin bani isra'ila turbuɗe wani mutum ba zai koyuwa ba ga wato ga wani mutum baya koyuwa akan ɗaya daga cikin mutane wala yahtaju isra'iliyun albattata mutumin da yake a zamanin isra'ila la ya taju ba ya bukata albattaka yanke ila ta'allumi da mayyit ha akwai mishi yadda ake wato turbuɗe matacce min al-qurab daga hankaka ya koyi wannan mara yace kama huwa zahirun kamar yadda yake zahiri nafsul mas'ala ne wani malami ya faɗi magana sai a samu qarina da take nuna ba haka ran bai amma shi ba ba wai ya faɗa bane don sabon sa abu halifa ne ce annan nafsa bin nafsi abu ya hankalta ba sai da aka kalli wata qarina aka gane cewa kamar yayi kuskure shi ma wannan da yace ibnai adam saboda an ce karshen wannan kissa min ajli zalika katabna ala bani isra'il shi yasa shi ya dauki wannan qarina sai an ka samu qarina da ta fita shi karfi ba haka nan bane wai son rai malamai suke faɗan magana in wajen da kyau sai ibnai adam sunansu ƙabila da habila ba ko da su sai dai mu kama bakin mutum da ba mu samu nasin da ce ƙarya ba wasu ka ce ƙabila manomi ne habila kuma makiyayi ne da an ka ce su kawo wancan sai kawo alkama shi ko wancan ya kawo ragu sai an ka ɗauki ragu an kabar alkama don alkama da ya kawo ba ta da kyau suka ce da nan rikicin makiyaya da manoma ya tashi a duniya wasu ka ce a'a saboda tawaye biyu ne in wannan hawa'u tana haihuwa bibi take haihuwa sai aka ce to da yake duniya ba kowa ba yadda za a yi a wannan lokaci balle a ce auren ɗan uwa ya haramta sai aka ce to wannan ya aure ta wani wancan wannan ya aure ta wani wancan to ta ƙabi da tafi kyau sai ce shi bai yarda ba aka ce daga nan rikici tsakanin mata a yi mutum illa saboda mace ta so ta samu asali duk da waɗanda abubuwa na ta faɗa ne ba wani nasi dai da ya gaskata shi tabbatar kuma za mu iya karyatawa ba tun da cikin isra'iliya ce an gane ko to wasu ka ce kuma da aka ce ibnai adam rikicin manoma da makiyaya da rikicin zancen wato aure shi ne kawo wannan ko rikicin noma da sunansu na kabila da habila ko ba haka ba sai aka ce to akwai matsala karkashin wannan ayar fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard Allah ya turo hankaka kaga wannan yana cewa shi Allah yana turowa abinda kai kake ganin bai da hankali a wajen Allah ba bai da hankali bane na fata ku ce in Allah ba da labarin dabba ta yi wani abu ko yayi magana da ita shi ya sani ita ta sani ba irin kamar balle ka ce yanzu tura su ce wai ai qalat namlatu wai an ce turuwa ta ce ina turuwa take magana yanzu ana ana yaɗa wannan tunani sannan fa ba'atha Allahu ghuraban na cikin kisoshi sai a ce hankaka biyu ne guda kashe ɗaya sai turbuɗe shi ko ba ka da gudu to amma nan guraba ai guda ne sai in mun dauki cewa na annakiratu litanwi'i nau'i na guraba ake nufi ina fata abu ce ko kuma guraba kin guda ne sai zo yi tono ya sanya wani abu sai ya gane cewa ana iya tona a sauna a cikin kasa sannan ya bahasu yana tono a shirin asalin albahasu tono a tona cikin kasa yadda ake tono a yi rami a cikin kasa a nemo ruwa ko ma'adanai haka ne mai bincike yake tattara littattafai ya kutsa cikin su ya ta bincike ya ta bincike sai ya tono mas'ala da nan zaka samu al-qawaidul bahthiyya al-ilmiyya yadda ake bin ka'idodi na bahthi na ilimi ilmul bahth wanda kuma ana littattafai kanshi sannan da ya ce liyuri ya hu kai faiwari sau aka afi wannan yadda ashe dabba tana iya karantar da ɗan adam na fata bici ba ma mutum ɗai ba har da dabba tana iya ba ɗan adam karanta mun ji wannan da kyau ko sannan kuma wannan ƙur'ani ya nuna cewa kuma ɗan adam yana iya karantar da dabba يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله shi yasa ashe kare ba turawa ne suka gane ana iya ba kare karatu ba ko dabba ya zama to yana iya shinshi na banko ya zama to dan sanda qur'ani ya faɗi wannan da shekaru da dama shi yasa wani malami yayi littafi ina ganin imamu al-marzabani khasa'isul kilab ala kathirin min man labisa fiya abubuwa da kare yake banta da su wanda ya tsare ma dan adam daga cikin su akwai amana matakka in ka talauta sai ta gudu ta barka ɗanka sai shi koma in ka talauta koma gidan waɗansu yi hukuncin shi rinka zagin ka da matarka amma karin talaka bai taɓa koma gidan mai kuɗi ba sai dai yake yi kwara kai da hau hasa isul kila ala kathir min mallabi safiya babu ruwa na malamai sun kofa da wannan ne kuma imamu sa'ad ya ce cewa nuna cewa a cikin tafsirinsa taisirul karimun rahman fi tafsiri kalamil mannan yake nuna cewa ilimi yana bambantawa har tsakanin dabbobi karen da yake al-mu'allam yana da ilimi in ya farauta za a ci karen da bai da ilimi ba za a ci ba to kuma ba luka bil insa Allah ya gane ku malam yace to wa min amsalatihi yana daga cikin misallai na nuna cewa malami zai iya fadar magana kuma sai a gane cikin Qur'ani akwai abin da yake nuna cewa wannan magana tana da rauni ba gaskiya bace qaul mujahid fadan mujahid rahimahullah Allah ya masa rahama tare da cewa malam yana magana kuskure cewa ba sai ce rahimahullah innal murada bi qawlihi cewa yace abinda ake nufi da fadar Allah wa man qatalahu minkum muta'ammidan yace ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda kashe da gangan ba da kuskure ba kenan ba da to fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am kuna da kira'o'i daban-daban in muka duba akwai fajaza'un ay tanwini mithlu kuma ay dhamma ƙira'a ta alkufiyun da yaƙo ina fata an fahimci akwai sauran kuma sun karanta fajar za'u misli ma a talabinin na an gari ko? fajar za'u misli sai a ce jaza'u sai a ce misli ina fata an fahimci da dai sauran ƙira'a auka faratun ta'adu masaki idan haka ne in ka je ta kira'a baka santa ba kaka zabura ka ce kaza ne ka koma qira'at in ka tabbatar da su ka san yadda ake taujihin su mun yi tabbatar da tafai akan wannan almuhimmu dai malam yace suratul maida aya ta 95 annahu muta'ammidun li qatlihi shi sai ce muta'ammidan shi mutumin muta'ammidun li qatlihi ya kashe dabba da gangan shi na cikin ihrami nasin li ihramihi ya mance wato ihraminsa bana ya yi harama ta aikin hajji ko umra mara yace fa inda qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi akhir al-ayati a karshen aya li yadhuqa wabala amrihi don ya dandana musibar abin da aikata in an ce waba ita ce azaba in an ce albaru shine hankali ma khatara bi bali wannan bai ma zo cikin zuciyata ba ko a hankali amma in ka ce wabal shine halaka وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا ما لن يجد إن الله تلي يذوق وبال أمره سورة المائدة آية 95 يدل على أنه مرتكب المعصية yana nuna cewa kenan ya aikata babban zurbi ana ya aikata sabo wannan zili ihramihi shi ko wanda ya mace cewa ya yi harama domin kashe abin ko kana cikin harami bai halatta ka kashe ba in kuma ka yi harama kashe cikin harami kuma bai halatta ka kashe ba kenan mutumin da ke cikin harami ko da baya cikin ihrami bai halatta ya kashe ba mu gane wannan mai kyau in kuma ka yi harama kashe cikin harami kuma nan ma baka yin farauta wannasi li ihramihi mutumin da ya mace cewa ya yi harama ghaira ghairu murtakibin murtakibin isma murtakibin isma bai aikata wani zunubi ba hatta yuqala fihi balantana a cire shi ya duka wa bala amri don ya ɗanɗana musibar abin da ya aikata na sa yana kaga dole sai zamanto muta'ammidan ba ya manci haram ba wato ya zamanto ya manci haramin sa bane kenan wanda ya ga akan kuskure na fata mace domin wanda ya manta ai babu ba ya ba dan a ce ya aikata sabo rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta malai yace to wa min amsilatihi yana daga cikin misallansa an gane ko ƙaunar kafirin minan nas fadar da yawa daga cikin mutane inda ayatul hijab cewa aya ta hijabi a ali ƙaunahu ta'ala ina nufin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an dan za ku tambayi matan manzo sallallahu alaihi wasallam wani abu wasu kaya fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan hijabi ina ana nufin wani shabaki ko katanga suratul ahzab aya ta 53 kowace hijabi na sutura shi ma hijabi ne domin yana kare ka daga jikin bacci da wato mahasikinta kyawun halittarta suratul ahzab aya ta 53 yace to wasu suka ce khassatan eh khassatun kina inda ayatul hijabi khassatun bi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to hijabi yake banta da mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai yace fa inna ta'lilahu domin da Allah ya wato bayyana illa shine ta'lim ta'ala madaukakin sarki tunan ya kafa dalili na nuna ga illar li hadal hukmi ga wannan hukunci alladhi huwa ijabul hijab shine aka wajabta hijabi bi kaunihi saboda kasancewa shi athara li qulubir rijal shine mafi tsarkakar da zukatan mazaje wan nisa'i da mata min ribati daga shakka da Allah ce fi qaulihi a wajen fadar Allah zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna wannan shi yafi tsarkaka zukatanku da zukatansu kuma haka bane suratul ahzab ayat 53 malam yace to wannan qarinatu alama ce wadiha wadda ta bayyana qarara ala qasdi ta'lim al-hukm wadda take nuna cewa wannan hukuncin ya hada kowa da kowa إذ لم يقل أحد ما لا يتي با wani mutum da ya taba cewa min jami'il muslimin naga dukkan musulmai inna ghayra azwajin nabiy cewa wani matan manzo sallallahu alaihi wasallam la hajata ila taharati qulubihin ba da ta tsaka su wala ila taharati qulubir rijal ba wanda yace kun babu bukatar a tsarkake zukata na maza min ribati daga mata min hunna daga gare su a kowane zamani ana bukata a tsarkake zukatan maza da mata kuma ka dabbi wa qad taqarrara mallan yace abu ne wanda ya tabbata fil usuli a cikin ilimin usulil fiqh anna al illata cewa ita illa qad tu'ammimu ma'lulaha tana sawar abu ya hade komai da komai mallan yace wa ilayhi ashara fi maraqis sa'ud ya yi ishara gare shi a cikin maraƙis sa'ud alfiya ce ta ilmi usulul fiqh wadda wani malami na mauritaniya ya yi asalin ta littafin imam suyuti ne jam'ul jawami sai ya yi shi a matsayin waki bi qawlihi inda yace wa qad tukhassisu wa qad tu'ammimu li asliha lakinnaha la takhrimu wa qad tukhassisu ko tukhassasu illa tukhassasu ana iya keɓance ta ma'ana waɗansu malamai sun tafi cewa illa ba a keɓance ta in ta zo ta gani komai da komai waƙat tu'ammimu ko tu'ammamu ana iya haɗe hukunci da ita ko tu'ammimu ta haɗe hukunci ita illar da kanta li asliha ga asalinta yace lakinna hala tahrimu sai dai ba ta kariya shi ne harmu an karya abinda ake nufi da wannan yanzu da an ka ce zalikum azharu li qulubikum wa qulubihin ayana magana da sahabbai da matan manzo sallallahu alaihi wasallam to inda to annu ta shafi dukkan mazajen musulmi ta shafi dukkan matan musulmi saboda illa azharu li qulubikum wa qulubihin a kowane zamani a kowane lokaci a kowane wuri ana buƙatar tsarkakan zukatan mazaje da zukatan mata to amma amma tukhassis ko tukhassas ana iya keɓance ta domin wasu suka ce in an yi tafsisin illa ba ta yi ba amma malamai suka ce a'a tafsisul illa laisa naqdan laha ba an warware ta ba dalilin su kuma inda Allah subhanahu wataala yake cewa walau la alkata wallahu alaihim aljala'a la'adabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun nar dhalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu wa man yushaqqi Allah fa inna Allah shadidul iqab yahudawa na banu quraiza da Allah ya fitar da su sai ce walau la kataba Allah alaihim aljara an adabahu fi dunya in ba da Allah ya hukunta musu za a fitar da su ba da ya azabtar da su tun a nan duniya to sai faɗi illa sai ce zalika bi annahu shaqqa Allah wa rasulahu wannan hukuncin da ya tabbata akan su saboda su saba ma Allah su saba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan ba shi ke nuna cewa ba duk kafiri Allah ba zai azabtar da shi a nan duniya ba ba haka ake nufi domin muka riba da sauran kafirai na annabi nuhu da annabi lutu da waye don azabtar da su a nan duniya kenan wannan takhsisun ne lil illa laysa naqdan laha sai ka karanta babi na illa a cikin usulul fiqh Allah ta'ala a'lam malam yace wasa tara insha Allah ta'ala zaka gani in Allah ya so tahqiqa mas'alatul hijab yadda za a tantance mas'alatul hijab fi suratul ahzab a cikin suratul ahzab kuma malam Allah ya bashi iko ya kai wannan wuri kuma ya bayanin wato wannan mas'ala wa min amsalatihi yana daga cikin mas'alar shi misalan shi qawlu ba'd ahli al-ilm sashin masu ilimi sun ce inna azwajahu sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulna fi ahli baitihi ba sa cikin ahlul baiti aqida ɗin shi ake fi qawlihi inna Allah ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlul bait Allah yana son ya ya tafiyar da datti daga gare ku ahlul bait suratul ahzab ayata 23 al-aya mala yace fa inna qalilata siyaqi in mun ka hankalta ma alama ta siyaqin zance sarihatun za ta bayyana qarara fi dukhulihin cewa sun shiga ciki لأن الله تعالى بما الله ياتي قال قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك أو فارم قال لي كوش إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها آية سورة الأحزاب آية عشرين دتكوس ثم قال sannan yace fi nafsi khitabihi a cikin kuma wannan maganar da karan kanta lahunna wanda maganar da Allah ya yi da su su matan manzo sallallahu alaihi wasallam inna ma yuridu Allahu yuzhiba ankum ar-rijsa ayata 33 a cikin surutu al-ahzab thumma qala ba'dahu sannan kuma yace ga siyaki domin siyaki akwai as-sabiq akwai al-lahiq to as-sabiq ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika al-lahiq wadhkurna ma yutla fi buyutikunna ba ce wadhkuru ba sai nuna da su ake amma in shi'a da suka kiya sai su ta kawo sokin burusu su ce ai qur'ani wani lokaci wani juz'i na qur'ani yana sarka shi kare kare لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر كو غير أولي الضرر أو تقراء سيكون تو أي وانا شي غير أولي الضرر daga bayan sauka sai kuma hujja da hadisai wanda ka dai sun cikin littafin hadisi da ahlus sunna kuma su ce maka wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr usman bin sulaga ne cewa ai min al-fajr daga bayan sauka sai ce ma inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlul baiti daga bayan sauka bai shafe su kaga wannan hayaniya ce domin ahal duk inda kalma ta ahlu ta zo cikin ƙwari ta nufin iyalan mutum suna shiga ciki fa an jena huwa ahlahu illa imra'atan qalu ata'jabina min amri Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait to sai gidan manzo Allah sun zaka tafi su kuma da yace an kun nan ne suke cewa bai ce an kunna ba to nan littaglibi ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki mazaje akwai cikin ahlul bait su Hassan da Hussein da sauransu da aka ce inda ma yuridu Allahu li yuzba ankum rijalan wa nisaa don kafinci matsalar da kyau Allah ya gane kuma wannan matsala ita ce malin ya kawo game da wato illa sai malin yake cewa wa ajma'a jamhurin ulama'il usul malamin usulul fiqh jamhurin sun yi ijma'i kaga bai tace a ce jamhur ba sun yi ijma'i ya kamata dai a ce jamhurul ulama sun tafi akan kaza da ya ce an yi ijma'i ba a fitar da kowa ala anna surata sababi cewa sura ta sababi sababin nuzul ala anna surata sababin nuzul sura ta sababin nuzul qat'iyatu dukhul ayanki tabbas sai ta shiga cikin nafsi fala yasuqu ikhrajuha baya ya inganta ba a fitar da sura ta asbabun nuzul bi mukhassisin da wani abu ake kance ta abinda ake nufi asbabul nuzul in wani abu ya faru sai aya ta sauka dan bayanin wannan hukuncin ga waɗannan mutanen to su dole waɗannan mutanen su ne farkon waɗanda su gaba ya fitar da su na fata mu ce bai yiwa saboda kansu ne matsalar ta sauka malam yace to wa ruwiya amma fa bi sigati tamrin inda ulama al hadith da ma mutane in an ka ce ruwiya magana ce an ruwaito kaga akwai shakka an malikin daga malik annaha zanniyatul dukhul shi ma malik ya gani a zanni ne ba qat'i bane wa ilayhi ashara fi maratu sa'ud ga wanda ne yayi ishara zuwa ga maratu sa'ud littafin wannan alfiya wanda shi mai littafin yayi sharhin ta alfiya cikin usulul fiqh ya sabata nashrul banud ala maratu sa'ud shi kuma shek muhammadu al'amini shankirki shi ma ya sharfin wanda littafin duk da yake ba yana da sharfa littafin ba wani ɗalibinsa ne ya karanta ɗan uwansa sai yana rubutawa ƙarshe ba a samu ɗansu bai tuttuka ba ina ganin ko baiti ɗari da wani daga baya aka ciki ina ganin wani malami ya ciki su an gane ko sai aka same shi suna nasrul warud ala maraqis sa'ud shi ko wancan nasrul banud ala maraqis sa'ud sai ya ce to wajizim bi idkhali dawati sababi wajizim ka yanki 100 bisa 100 bi idkhali dawati sababi wato dawati sabab sababun nuzul ka tabbatar da cewa ya shiga sura kiran ta dawati sababi warwi alil imam ka yi riwaya daga al imam yana nufin imam malik wannan tusili shi ya ce zanniya ce to da ya ce al imam ne yana nufin imam malik tunda shi mai littafin ma dan mazhabin malikiya ne fal haqqu malin yace magana tabbatatta annahum nadakhilatun fil aya su ka sai sun shiga cikin aya dole wanda sabagan abin ya faru dole sai an sashi saura kuma a ce to ayi kiyasin waɗanda suka zo bayan su don hukuncin iri ɗaya ne don hukuncin da ya shafi wani musulmi ya shafi wani sai an samu dalilin da zai fitar da shi mallan yace wasa tara insha Allah tabbas zaka ga wannan zaka gani insha Allah Allah ya so tahqiqa zalika tabbatar da wannan fi suratul ahzab a cikin suratul ahzab kuma Allah ya ba malam iko ya fassara suratul ahzab kenan sai ka kuma ka kanshi dan uwa musulmi lokacin mu ya kai karshe kuma akwai bayani kan illa da nau'ukan ta da yadda ake gane ta kuma ba za mu iya gabatar da shi ba irin haka don bayani ne mai muhimmanci kwarai da gaske koda a takaice ne mu dan ba da bayani saura kuma yan uwa su je bincike da kuma su je wajen malamai su yi karatu a matsayin mu na ɗalibai dan ya kamata in dakanta insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah ya eh bayanin illa sai gobe eh amma za a yi shi a takaice a faɗi ka'idodin da komai ka'idodin da ke so in faɗa tafsilan in ka san ka'idodin sai kai tatbiqan kai tatbiqe su akan nasoshi ko alqur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam eh abin da sabon matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shiga khadija ce ɗai ɗan aljanna a wajensu sauran matan manzan Allah sallallahu duk ɗan wutan kuma suna cewa matan manzan Allah sallallahu ta yi zina aisha bayan ƙur'ani ya sauka e ba su shiga ciki kuma in su shiga cikin ahalul baiti a ta aka fitar da su bai ko taso ba ba sai ko mu fahimta kuma ya ansa cikin ahalul baiti sun ga ɗan aljanna su ko sun ce khadija ce mamar fatima fatima uwar su hasan da husaini su ita kada ce a aljanna sauran duk dan wutan sun ce aisha kuma ta yi daga qur'ani ya ce a inda zai ga ubin ifka usratun minkum sai ce a nan ba aisha ake nufi ba wata matan maza su ce ko ku bai koyar gashin ce mariyal fatiyya su karitar da alqur'ani wannan shine matsala su ce kuma kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke wani wuta shi tun daga kabarin Umar ga Abubakar sun kace to kinan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar da Usman Umar da sai da abubakar da umar dukkan wutan kiran ko kewaye da wuta jahannama ne kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na ba ta gunci sai sa wannan aqida tana da muni kwarai wato da gaske ina tunawa akwai wata kissa da ita za mu karkare wani yake son shiga cikin shi'anci sai aka zo da shi aka ce mai to kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah وأشهد أن عليا ولي الله وأشهد أن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة في النار ويكلم الشهادة لن جريدة من تأليك هذه ليست شهادة الدخول في الإسلام هذه شهادة الخروج من الإسلام ba ta shiga musulunci ba ce ta shiga musulunci ce abinda muka faɗa da zaman tuni dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ya za a yi rabbi a kan idan kuka tabbata da jiha na nasa da kansu na'am kamar yadda su wajen tura in an ce ba za a kashe musulmi ba don ya kashe ba na'am kamar me dalilin mu na ba za a kashe shi ba akwai abin da ya dalilin ba a wajen su misali kenan ba a mai da laifin zama iri ba eh idan musulunci zama da yaya eh, wannan magana ce suna kawo ta amma eh, kamar rarrakin gare su tunda muna da soshi hadisi na mutu sallallahu ba a kashe musulmi da kafin wannan abu na farko na su an gane ko abu na biyu mu imani yana bambanta mu da tsakanin kimar mutane inna akramukum inda Allah atqakum ba dan yanzu misali idan dan America musulmi ne sai a ce ga dan Saudiya misali ba ina so in ba da misali Saudiya ba kamar yanzu Abu Lahab ai kafiri ne kuma shi na daga cikin da ƙuraishi bakurai shi ne kuma cikin family ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai a samu wani mutum wanda misali ba balarabe bane ba bakurai shi bane kuma sai a zo sai shi wannan musulmin sai ya kashe babban manzo sallallahu alaihi wasallam misali ai hukuncin dai ne kenan ba dan wata kabila aka yi shi ba ba dan wata kasa aka yi shi ba dan saboda imani aka yi shi in yan abin da faru gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to balanta na wani sannan su kansu ƙarya suke yi kasashensu akwai in mutum ya kashe wani mutum ba a yi masa hukunci a kashe shi yanzu misali idan muka duba amerika ita yanzu daga cikin dokokinta idan ɗan amerika ya yi kuskure an gane ko ya yi laifi a wata ƙasa to sharaɗi ne na alaƙa da amerika ba za ka yi mishi shari'a ba sai dai ka bada shi amerika ta mishi shari'a amma kai na ka yi laifi amerika ta za ta mishi shari'a ina suka samu ne wannan ya saba wa kalmar yancin na adam ina ba za ku su kuma su ce kare haƙƙin ɗan adam a kotun duniya sai mu ga mutumin da ya jagoranci an ka kashe dubban mutane a kotun su sai su kare shi dan tawaye bayan ko yayi tawaye an kashe dubban mutane to su waɗanda mutanen da aka kashe tumakai ne ko awaki ne shi ko wancan dan tawaye saboda nasu ne su suka bashi makamai shi dan adam ne shin haka mai jefa makamin nukiliya kashe dubban mutane ke shara kare hakkin dan adam wanda ya makaman nukiliya wanda da su ne yake mamayar duniya yake mata barazana shi ne da cewa hashi na son adalci a duniya mai ba kan shigirwa da veto kujina hawan naki su biyar su ce saurin duk shara ce ta duniya wanga da yake yi sai ya san kimar dan adam ha mai cewa namiji ya aure namiji mace ta aure mace shine san kimar dan adam na subhanallah Allah ya kyauta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh